bismillahir rahmanir rahim sahih tafsir jalalaini ko to aya ta 24 ne ko malam yace walamma ajazu an zalika lokacin da suka kasa daga kawo abinda an ka bukata shine zalika fa'tu bi suratin min mithlihi zalika tana kuma zuwa gare shi qala ta'ala Allah ce fa in lam taf'alu ma dhukira idan buku faɗi abinda an ka ambata bana cewa ku kawo sura li'ajzikum saboda kasawarku walan taf'alu har abada ba za ku kawo ba walan taf'alu kaga wannan mu'jiza ta alqur'ani kenan Allah ya ce sai duniya ta tashi ba a kawo irin alqur'ani ba shi yasa duk wanda ya ce alqur'ani ba mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam da da balarabi don da balarabi to shi kawo irin alqur'ani ya ba da labarin abin da zai kasancewa walan taf'alu zalika abada li zuhuri ijazihi dan saboda gajiyawar shi kasancewa shi mu'jiza ya bayyana ya gajiyas kenan wa jumlatu walan taf'alu i'tirad jumla i'tiradiyya ce ya an ce i'tiradiyya shine gitto da ita an kai kawai akwai dalilin da ke sa a gitto ta mawdirasa ce mawdu'iyya wani dalibi shi karatun al-i'tirad cikin alqur'ani ko cikin wani juz'i na shi sai kai magister ko doctora in kuma cikin nususul an-nusus ne sai ka dauka cikin nusus ko ta qur'aniyya ko ta hadisi ko wani abu ana samun i'tirad ya an ce i'tirad ko da ba da wannan jumlar ba ma'anar za ta yi domin an ce fa illam taf'alu fattakun nar allati yaquduha an-nas iyyaha amma sai walan taf'alu an kawo ta saboda a ƙara kalubalen eh itiradi yace aka gito da magana yana da yawa a cikin alqur'ani mun fahimci wannan ko to sai Allah ce fattaku ku ji tsoron kenan bil imani billahi ta fuskar in kun yi imani da Allah wa annahu laysa min kalamil bashar cewa shi alqur'ani ba magana dan adam bace annara sai nan ta nan ta wannan ne za ku samu wato kare kanku daga wuta kariya daga wuta allati wadda waquduha an-nas makamashinta waqud makamashinta ko ba haka ba kuma ana kiran shi hasab innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun makamashi Allah kai mu tsari wal hijaratu da kuma gumaka ko ka asnamihim ko kamar gumakan su kenan duwatsu kenan ka asnamihim naga ya kawo min hako min ha daga cikinta ayya ali annaha mufridatul harara tana da tsananin zafi shine mufrida tattaqidu bima zukira tana hasuwa an gane ko da abinda an ka faɗa kinan dan adam makama shine dutsi ma shi ma makashin makashin wutar la kananir duniya ba kamar wutar duniya ba tattaqidu bil hatabi wa nahwihi wanda take hasuwa da al hatab dutsi icce wani hau da abin da ya kama da haka duk da yake nan malam ya kawo bayani amma abu ne wanda mu za hankalta su malamai suna kawo bayani wani bi akan galibi wutar duniya ma tana kama da dutse volcan ko ba ka ba sharbon yanzu wanda turawa suke kwace muna makamashin wuta da sharbon ake yi shi akwai wanda ake yi da sharbon sannan shi sharbon kin idan kana da shi wanda ake fitarwa a cikin ƙasa idan sai ka samu dan ungu guda zaka iya wata guda kana kana abinci da shi amma yanzu wa ke kwasa shi su shina nan an kai shekara nawa so mayar ana diba shi Nijar amma mu in ka da dan Nijar miliyan guda baka samun goma wanda sun ka samu da aka aiki da shi ba su ma sani sunan shi na ma suka ji sharban sharban wani alma shi kai sharban wanga na itace ne ake za ka wutan ba duniya tana kama da dutse an gane ko to me yasa Allah bai kawo dutse bai kawo abin nan ba karfe ya zama kamashin wutar jahannama alhali ko karfe ya fi ya fi dutsi karfi ko a dutsi abin ga karfe narkewa yake yi yasa yanzu an ka ɗauko karfe ka kaɗa cikin wuta da an jima shi na narkewa amma an ka ɗauko dutsi ka aza sai ta yi ta ta ƙare kuma ta bar shi nan to shi yasa kenan ya zama makamashin da ya dace shi yasa Allah ce law an anzalna hadal qur'ana ala jabalin bai ce ala hadidin ba duk da yake cikin wutar jahannama akwai abin nan karfe za a yi azaba da shi ina fata an fahimci ni falladi na kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u hadid akwai makabin ga amma dai dutsin shi amma kama shi yayi bala'i mun fahimci wannan da kyau ko yace to ka asnamihim min hako yani annaha mufritatul harara bima tattaqidu bima dhukira la kana ad-dunya tattaqidu bil hatabi wa nahwi yace to uiddat ko ko shi mallan yana ganin ita wutar duniya ana hada ta da itace kuma ana hada ta da wani abu wanda ba itacen ba amma ita ta lahira sai an ka dauki dan adam da kuma duwar wasu o iddat an yi tattalinta ai huyyat lil kafirin ga kafirai Allah kai mu da tsari ita yu'adzabuna biha za a yi musu azaba da ita jumla musta'anifa kenan kamar wata sabuwar magana ce shine is musta'anifa ana kan magana sai an ka yanke an ka kawo wata magana sabuwa domin an ce fattakun nar lati waqudaha an-nas wal hijara aw halun lazima ko ko hali ce ta lazima su alladina kafaru halin su kenan an yi musu tattalin wato abin nan wata su kafirin nan za ta zama to tare da su Allah kai mu tsari mu ƙara aya guda wa bashirin ladina amanu wa bashir akhbir kai bushara alladina amanu wadanda suka yi imani saddaqu billahi sun ka gaskata imani suka gaskata Allah kidan wa amilu salihat suka aiki aiki na gari minal furud na farilla wan nawafil da nafiloli anna ay bi anna cewa lahum jannatin suna da aljanna hada'iq zati ashjarin wa masakin suna da hada'iq ana iya cewa lambu lambu ko garka garka ko jardin jardin ko ba haka ba duk ana faɗa da Hausa jannat na fata an fice ko danga danga kwarurruka ko ba haka ba ƙwarai da gaske ai yare ne lahajat zato ashjarin wa masakin akwai itatuwa ko bishiyoyi akwai masakin kuma gidajen tajri min tahtiha tana tafiya karkashin ta ai tahta ashjariha wa qusuriha ina fata an fahimci suna tafiya karkashin su wannan jannatin kinnan nan ba ana can cikin karkashin kasa ba a'a karkashin itacen suke gudana da kuma karkashin gidajen su benayen su al'anhar ƙoranmu tun da in can ƙarƙashin ƙasar tana suka tafiya ai su masu ‘yan aljanna ‘yan ba su amfana da ruwan ba ina fata an fahimci al'anhar ƙoranmu ai ta jiril miyahu fiha ana nufin domin ƙorama shi ne ramin da ruwa suke gudu to ai ba ramin ne yake gudu ba ruwan da suke gudu an gane ko shi yasa da anka ce tajri min tahtiha al-anhar ai tajri min tahtiha yani al-miyah ma'ul anhar kenan والنهر موضع الذي يجري فيه الماء abin da ake cewa annaharu shine wurin da ruwa shike gudu hanyar ruwa kamar yanzu misali ko akwai ruwan ko babu li'anna an-nahara li'anna al-ma'a yanharuhu domin ruwa shina yana sa wurin yayi rami wurin da ruwa gabi yau da gobe sai yayi rami ay yahfiruhu ko wa isnadul jari ilayhi majazun kenan da an kai isnadul jari an ka ce shi rurin yake gudu ana nufin a'a ruwan da ke gudu cikin shi sune suke gudu ko da zuna muku bayanin irin wannan ko ba haka ba kullama ruziqu minha duk lokacin da aka ciyar da su ut'imu min tilkal janna aka ciyar da su daga wannan aljanna min samaratin daga ƴaƴan itace rizqan kowane irin arziki ne qalu hadha alladhi zasu ce wannan ai mithlu ma ruziqna min qabl irin abin da anka ciyar da mu ne gaba ai qablahu fil jannati kenan an kawo musu abinci an jima an kawo ne su ce duk iri ɗaya ne litashabuhi thimariha saboda sun yi kama bi qarinati qawlihi wa utubihi ai an zo musu da shi ji'u bir rizqi an zo musu da arziki mutashabihan mai kaman ciceniya da juna yushbuhu ba'dahu ba'dan launan yana kama da shi ta fuskar launi wa yakhtalifu ta'man amma dan shi ya bambanta domin abu in dan shi ya zama to guda gaje akai da shi la yuslihu an-nafsa id kanat mudabbiratan illa at-tanaqqul min halin ila hali komi kyawun abu in dai guda ake yi to ba za ta jin dadin shi shi yasa cancanzawa abu ne mai kyau muqaddima ta hariri yace wa ma qasattu bil ihmad fihi illa li tanshi'i qari'i ban caccanza salo ba wata muqama in kawo ta adab wata in kawo ta fiqh wata in kawo ta nahwu saboda in sa maka nishadi domin abin ya doge akan hali guda to rayuwa tana kosawa da shi shi yasa malamai suke cewa abin da ke nuna alqur'ani mu'jiza ne saboda ba a kosawa da shi kuma abu guda ne na fatan fahimci waka da ta fi kowace waka daɗi da kayan awa biyu kana sauraron ta yanzu kana jin ta haikara to amma fatiha a yi ni guda cikin sallolin farilla ɗai nau kake karanta ba a wuni sha sha bakwai banda farilla kawai amma har yanzu a tajmi na fatiha ta ta tsufa ba shi yasa imamu shatibi ya ce wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula la yumallu hadithuhu Qur'ani ba a taba jin an ce ba an karanta Qur'ani shikina sai ka ji wa sura ta ishe ka. Fatihan nan tayin tana akai tunda mun kahin mu zo duniya ana yi muna nan ana yi in mun tayi tayi za a yi kuma ba ta tsufa. yana nuna mu'jizanci جاء النبيون an gane ko walahum fiha azwajun suna da mata min al-huri na daga hur wa ghayriha da wani su to ban san wasu wasu su mata da kowanne ba hurul aini ba so ai cikin aljanna akwai matan da ba hurul aini ba
ضعفاء
Ha? Ma- matan duniya haka ne matan duniya yake nufi matan kai- matan mutum in tabi shi sai dai akwai mas'ala mai yawa karkashin wannan ba matan duniya idan mace ta mijinta ba dan aljanna bane misali ta yi kuma ta yi aure ya za a yi Ha? in ya mutu kafin Ha? shi kenan dole za a samu mata miji a can aljanna inda ya mutu akan shirka tun da bai shiga aljanna wala ya abu billah to yanzu sai mas'ala mata da ta armi namiji biyu oh yanzu cikin su wani na kuma duk yan aljanna ne. duk yan aljanna ne. eh dama na san sai an yi saurara ku ji waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa mijinta na ƙarshe za ta zama tare da shi an gane ko amma waɗansu malamai sun rinjayar da cewa wanda duk ya fi samun falalar ɗaukaka da shi za ta zauna domin Allah ba zai tauye mata haƙƙinta ba idan mijinta na farko yana hawa na tara mijinta na ah, mijinta na farko yana hawa na goma mijinta na biyu na hawa na tara ya akwai matsala ya kamata a bata afdalu ko to shi da su sun kace to za a kai ta ga mijinta wanda ya fi samun falala da daraja Allah ba zai tauye mata haƙƙinta ba mun fahimci wannan wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amrihim min shay mun fahimci wannan ko mas'aloli ne masu yawa walahum fiha azwajun mutahhara suna da mata tsarkakakku min alhaid daga haila wa kullu qadarin da kuma kowace kazamta wa hum fiha khalidun suna masu dawwama makithuna abadan suna masu tabbata kenan har abada la yafnauna ba sa karewa wala yukhrajuna kenan ba za su fita ba shikenan yanzu eh, anan akwai ababen da muka ci muna faɗa ko da at-tanasub da kuma al-masail masu muhimmanci at-tanasub wannan aya da anka ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu an gane ko nuna mu'jiza ce ta al-qur'ani wato ku saurara ku shi ita ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum cikinta akwai kalmar shahada domin fala taj'alu lillahi andadan la ilaha ubudu rabbakum illa Allah ita ko wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina cikinta akwai muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan ba su- sun kasa kawo irin qur'ani to in ku sun kasa kawo ya tabbata annabin Allah wa in kuntum fi fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ba za ku iya ba kenan ya nuna shi annabin Allah ne ba daga wajen shi ne shi sai ka fahimci haka a rama dole to yanzu mun kare da wannan wannan kuma daga ciki yanzu sai mu zo kenan munasaba tsakankanin wannan kamar matsayin kalmar shahada ta an ka dunkule a nan ina fata an fahimce ni to sai mas'ala ta gaba eh, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu kenan ciko ne na wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina ma'ana nan an yi maganan halin da suke ciki sannan an kai maganan mustaqbal tunda an ce wa in kuntum fi rabbin ma nazana ala abdina fa'tu bi sura nan fa'tu bi sura ana magana ne akan halin da ake ciki to yanzu da sun ka kasa an ka ce fa in lam taf'alu to walan taf'alu an yi maganar mustaqbal al madi wal mustaqbal نعم to yanzu da an ka zo an ka ce uiddat lil kafirin sai ayi mata gaba wa bashiril ladina amanu shine uslubul qur- yana daga cikin al asalibul qur'aniyya al jam'u bainal addat sai kawo in ya kawo kishiya sai kawo kishiya na taba ko nan bayani da yace uiddat lil الكافرين kafirin wane ne kishiyar kafirai to wa bashirin ladina amanu wa amiru salih shine alaka tsakanin wannan aya da wannan aya mun fahimci wannan ko to sai mawdu'an da zamu iya fitarwa anan ku yi hattara da an ka ce wa qudu hannasu wal hijara an gane ko al hijara duwatsu me yasa zaka duci wuta shi duki makamashi ne malaman da ke cewa ana kai duwatsu ne saboda an bauta musu wannan ba hujja bace dan an ce innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum shi dutsi bai da bai da takalifi inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula kenan su Allah zai kai su matsayin makamashi ne ba wai azabtar da su ne zai yi ba saboda kuma a ƙara musu bakin ciki suna ganin allolin su ana musu azaba gaban allolin su mun fahimci wannan da kyau to sannan uiddat lil kafirina aqida an yi tattalinta fi'ili madina ma'ana kina an halitta wuta an halitta aljanna uiddat lil kafirin wutan ku uiddat lil muttaqin nan kuma a usulul fiqh da usulul tafsir uiddat lil kafirina mafhumul illa me yasa an kai su wuta li kufrihim aljanna uiddat lil muttaqin li taqwahum kun fahimci wannan ko to wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati alwawu huna litafri'i laysat lil mughayara domin imani aiki na gari shina cikin mi aqida ta ahlus sunna wal jamaa shina cikin mi aiki shina cikin imani kina alwawu lit tafri'i wa laysat lil mughayara ba ana nufin imani daban ba aiki na gari daban in nace jaa muhammad wa ahmad da muhammadu da ahmadu daina jaa muhammadu wa ibrahima da muhammadu da ibrahima daina to wagga wawan ba irin ta ba wagga wawu tafri'i ta ko wawu tanzilu sifati manzilat zawat domin in ka ce wa amilu salihati kenan ka ce imani daban aiki na gari daban wanga ko ya saba maqida ta ahlus sunna duk abu gudana sai an ka dan rarraba shi shine tafri'i daga alfarquna in baka gane wagga ba sabbih isma rabbikal alladhi khalaqa walladhi qaddara walladhi akhrajal waye shi daban-daban ne mun fahimci wannan ko anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-jannat a tafsirin alqur'ani aljanna nawa ne
biyu biyu Ah, eh, na'am
aljanna nawa ne biyu
in ka ji an ce aljanna wani lokaci qur'ani na nufin aljanna babba gaba ɗaya guda ce dan ya ce masalul jannati allati wa'ida almuttaqun to na ana nufin jinsin aljanna guda ne amma manya manyan aljanna din guda hudu ne wali man khafa maqama rabbih wa min dunihima har mai an kasun ka zai ka ji hudu ke ko ba haka ba to sannan kuma kowa shi na iya samun tashi sai ya zama to kamar cikin gida ne kowa yana da nashi kuna fahimta ta mataki ɗari ne na aljanna ko ba haka ba amma kuma suna iya kakkasa su kuma mataki daidai adadin ayoyin qur'ani domin sun ce irqa iqra warqa kenan kana karatu ne kana yi sama shi yasa wasu ke ganin cewa kenan daidai karatun ka daidai inda zaka amma wasu nasoshi suna nuna kamar mataki guda wato ɗari ne ina fata an fahimta to tajri min tahti al-anhar qurmu aljanna nawa na
suna da to anharin anharin min laban anharin min asalin musaffa Yawwa.
anharin min khamrin idan hudu na ko ha suna da almuhimmu dai abin da ya kamata mu gane yace fiha anharun min ma'in shi na ma'in din anharun na ba gudanar ka fahimce ni wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asal musfakirin ko ne koramu na sai dai na ruwa ba mu mamaki amma na asal da laban ko ba haka nan bane da khamr shine zamu yi mamaki tunda nan anan duniya sai an gyaggyara su shi ko wancan sai an tatso shi to babu matsala nan Allah ya sanya mai asbabu can kuma ya sanya mai wasu asbab ya bubbugo me yadda matsala babu wata matsala ko waɗannan waɗannan ruwan in Allah su tatso su za a yi dole sai tatso su shi da gada mai halice su suka yawa ban sani ko mun fahimta ba eh kullama ruziqu minha min sabarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl min qabl kin malamai su yi magana biyu wasu sun ce min qabl tun da can duniya sun taɓa samun irin shi tunda ana kwatanta mana wasu abubuwa a cikin cikin aljanna akwai su kina sai ce a ga irin wanda can sunayen shi mun ji shi a shiga shi na aljanna ban sani ba ko mun fahimta sai wasu masu malamai suka ce a'a min qablu a anan dai aljanna kamar yadda malam ya kawo sai wasu malamai suka ce a'a kawai kala biyu ne akwai wanda can cikin aljanna sun san irin shi a nan duniya ga sunan shi to shi irin ne akwai wanda ba su taɓa ganin shi ba don babu shi a nan duniya to shi ko in sun ce min qablu suna nufin a can aljanna ne an ka kawo musu shi ban sani ko kun fahimta ba wanda akwai duniya in sun ce min qablu babu matsala ko a can duniya sun taba ganin irin shi kun fahimce ni to wanda kuma cikin cikin cikin duniya Allah bai harci irin wannan ba fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun wasu abubuwa an babu labarin su abubuwa su babu labarin su ba to in a duniya babu shi in sun ka ce min qablu suna nufin a a cikin aljanna an kawo mu da shi dazun nan kuma yanzu aka sace kawo mu da irin shi kenan sai zama to min qablu tana daukar ma'ana nawa biyu anan kun gane ko ku gane ba wa tubihi mutashabiha wa lam fiha azwajun mutahhara azwaj nan akwai mawdu'i na alqur'ani matan aljanna sifofin su ababen su an ka ce mutahhara an tsarkake su dama aibin mace aibi kala biyu ne hissi da ma'anawi hissi wanda ake gani ma'anawi wanda ba a gani mace mai bakaken maganganu aibi ne hissi eh, aibi ne ma'anawi to duka Allah ya kuri matan aljanna la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima sannan matan aljanna kaji sifofin su ko ma cikin suratul waqi'a ko ma cikin sauran ayoyi kaga sifofin su to nan kaga azwajun kin nan sai ka samu maudu'i na alqur'ani ka fitar da shi ban sani ko mun fahimta ba fahara kuma akwai hissiya akwai ma'anawiyya tsarkin zuciya da kuma tsarkin jiki mu ko yanzu abin da ya dame mu tsarkin mi tsarkin jiki ba tare da tsarkin zuciya ba shi yasa aka tafawa cikin bidai kowa yana son samu babbar riga ya zama babban wucin amana Allah ya kyauta sha'ir ce ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi ataqlubu ar-ribha fima fihi khusran alayka nafsaka hadib an fadailha fa innaka bin nafsi la bil jismi insan ruhin aka so shi tsarkaka sannan a samu tsarkin jiki kuma yanzu duniya ta damu da tsarkin tuwahi da abin gama ba damu da tsarkin zuciya ba wanda shine duk bala'in da muke ciki sai kuwa haukace sai sa tsammani in bai samu kuɗi ba bai bai zama lahiya shi ko Allah ya alƙawarin bai yiwa ko shi kuɗi duniya wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq in kowa ce sai kuɗi ko bai yiwa ba a iya canza tsarin da Allah ya duniya a kowa shi hankuri da abin da Allah ya bashi wanda ya wani ƙarhi wani mishi taimaka mai in na hi ka karatu in taimaka maka karatu in ka hi ni dukiya ka taimaka min da dukiya in ka hi ni ƙarhin mulki in za a zalunta ta ka taimake ni haka nan da duniya za ta zama tuwa bai yiwa kowa ya zama lami bai yiwa kowa ya zama mai kuɗi bai nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid amma sai kowa ce kuɗi to duk ku ta neman kuɗin kuma bai yiwa ku canza tsarin Allah ya samu yarda da cewa dan adam zai iya rayuwa mai kyau ba tare da siya tara dukiya mai yawa ba da mun yi haka da mun huta amma sai kowa bai yarda ba cewa yana iya rayuwa sai ya samu kuɗi masu yawa shi yasa kowa ta neman kuɗin kuma Allah ya ce bai yiwa kowa shi kuɗi to sai mun gode za a yi to ina ganin muna iya kullum ma ruziku arzikin aljanna kenan nan kana iya maudu'i na alqur'ani kan abincin aljanna kala kala kala kala ina fatan kun fahimce ni ina baku ne yadda ake fitar da maudu'i na alqur'ani abincin aljanna tunda kullu ma ruziqu min hamin samaratin abincin aljanna shi karshen maudu'i irin nau'in abincin da Allah ya faɗa da sauran wanda Allah bai faɗa ba yatufu alaihim wildanun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin wa lahmi tayrin sai ka jibi duka irin abincin da an kai wanga nan sai ka samu maudu'i na alqur'ani ina fata ana fahimta ta bari in bar ku haka nan saboda abubuwan ka su yawa akwai magana ta ƙarshe da kamata mu yi akwai littafi ɗan uwa sun ba da shawara a sa littafi na usulul tafsir saboda usulul tafsir ilimi ne mai muhimmanci to na bincika akwai wani littafi wanda na siyo shi a Saudiya Riyadh littafi ne shi fusulun fi usulul tafsir na Dr. Musa'id bin Sulaiman Al-Qayya littafin takaitacce na kuma littafin takaitacce na kuma yana dauke da fa'idodi masu yawa to shi yasa muke son ba a samun shi nan akwai wahala wuri biyu zan nake tunanin za a iya samun shi in dai ba can Saudiya ba inda na siyo shi to na san dai sai dawo da makan tunda su suna kawo littafai daga Saudiya anan kusa kusa don haka ko ai photocopy shi ɗan uwa su yi photocopy shi sai mu sa usulul tafsir dan ilimi ne mai muhimmanci sosai an gane ko ko kuma in akwai wanda zai iya kawo mun shi a san yadda za a yi a kawo amma dai ni abin da ya fi sauki a samu inda za a photocopy shi da sauki a yi photocopy a fara karatu kenan wannan shi ne abin da a shawara gashi nan sunan littafin usulun fi usul tafsir dr musa'id bin sulaiman at-tayyar ustad at-tafsir al-musharik bi jami'at malik saud littafin shi suna da amfani a cikin usul tafsir mun gane ko to ina ganin nan ya kamata mu dakanta yan uwa sai sati mai zuwa in Allah ya sa abin da muka faɗa ya zama